الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود ولا مولود وجاد عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wabada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan lokaci don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu muna cikin suratul baqara muna cikin suratul baqara fadan Allah subhanahu wa ta'ala inna ma amrukum bisu wal fasha wal munkar wa an yaqulu allahi ma la ta'lamun za mu ci gaba da aya ta gaba فدان الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون الله سبحانه وتعالى كتاوى إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله idan aka ce masu ku ba abin da Allah ya sabkar qalu bal nattabi ma alfaina alaihi aba'ana sai ce a'a abin da ya kamata za mu tsaya mu ba abin da mahaifanmu muka iske mahaifanmu suna aikatawa Allah yake ce a walau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an shin za ku mahaifan naku ko da ba su kasance suna fahimta a komi ba wala yahtadun kuma suka kasance ba su shiriya ba su gusa shiriya duka za ku mahaifan naku wannan ɗabi'a ce ta kafiran makka Allah ya ce wa idza qila lahum idan aka ce masu nan malamai sun sabani wasu suka ce ana magana da yahudawa ne kamar da hadisin Ibn Abbas ya tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana ya tattara Yahuda yana musu wa'azi yana cewa su ba Allah su bar abin da suke bauta na abin wanda ba Allah ba suka ce a'a su ba za su bari ba zana nan akan abin da suka ma'aifansu suka tashi suna yi shi za su yi wasu kuma suka ta cewa a ana magana ne da kafiran makka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu ya musu ma'azin su bar bauta gumaka suka ce ba za su bar bauta gumaka ba abinda suka iske mahaifan suna yi ne to duka ko ma yahudawa ne ko ma kafiran maka ne ko ma wane ne to wannan gaba ɗaya ne kira ne shaye kowa kamar yadda masu usul fike ce al'ibratu bi umumul lafzi la bi khusus sabab abu aya hadisi idan ya sauka to ya shahi kowa da kowa ba wanda aka saukar da shi kaɗai ke magana Allah ke cewa idza qila lahum idan aka ce musu ma ta'ala idza ittabi'u ku bi abinda aka saukar na alqur'ani qalu sai za mu bin abinda mahaifanmu suka kasance suna yi in muka duba wata aya cikin suratul ma'ida Allah subhanahu wataala yake cewa وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجرنا عليه آباءنا الله كتشاء أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون وكاغا وتشان آية تفسر ونا آية الله كتشاء وإذا قيل لهم إذا أكتشي مسلم تعالوا كزو ga sabon al'amari ga alƙur'ani ya zo ku bar wannan abin da kuke bauta mawa na gumaka ku zo ku bauta mu Allah shi kadai qalu hasbuna sai ce a'a mu abin da muka iske mahaifanmu na aikatawa suna bauta ya ishe mu hasbuna ya ishe mu mun gane wannan kaga Allah ya amfani da cewa ma alfaina alaihi abana can kuma sai Allah ya fassara me ake nihi da alfaina suka ce ma wajadana abinda muka iske mahaifanmu na yi shi za mu aiki da shi mun gane to kaga wannan aya ta karantar da mu cewa kafirai idan aka musu wa'azi sai su bude baki su ce kaza su abinda mahaifansu suke yi shi da su to wannan ɗabi'a ce ta kowace al'umma idan annabinta ya yi mata wa'azi haka suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam idan muka duba yahudawa adawa su ma haka suka gaya ma annabi hud qalu ashi'tana qalu ashi'tana lina'budallaha wahdahu wa nazar ma kana ya'budu aba'una shin so ka zo da wani sabon addini so kake mu bar abin da muke mahaifan muke yi mu bauta mu abin da kake so haka su ma samuda haka suka gaya mu annabi salih qalu ya salih qad kunta fina marshuwan qabla hadha atanahana an na'budu ma abudu abauna shin kana son ka hana mu rika bauta abin da mahaifan muke bauta mawa to wannan ita ce ɗabi'ar dan adam kowane ne idan ka zo za ka mai wa'azi sai ce ka zo da sabon addini kaga wannan kalmai ba tun yau ake faɗar ba shekaru da dama ana faɗarsa yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana mutane yana ma kafirai wa'azi sun ce a'a kana son ka canza mu abinda abinda maka iske mahaifanmu suna yi to mu ba za mu baran abinda mahaifanmu suke yi ba abinda muka iske mahaifanmu ke yi shi da mu tai to kaga ko da Allah yake cewa awalau kana aba'um la yaqilun ko da mahaifan naku ba su fahimta abinda suke yi wala yahtadun koda ba su bisa shari'a ka yarda ka bi mahaifan naka koda ba su bisa shari'a wata aya ta ma'ida kuma Allah yake cewa awalau kana abam la ya'lamun koda jahilai ne ba su da ilimi yanzu wanda ka iske yana bauta abinda kuka iske mahaifan ku suna yi na bauta koda ba bisa addini bane suke koda ba bisa ilimi bane koda ba bisa basira bane ba kun yarda ku bi mahaifan naku kaga wannan tambaya ce ta tirkewa wadda Allah subhanahu wataala tambaye ka ce ba ka bin addini sai abin da mahaifinka ka tashi mahaifinka addinin kaka da kakanni to ko da ba bisa ilimi suke yi ba ka ganin wurin akwai wata cirkewa akwai wata kalma nan Allah ya amfani da akal ko da ba su da tunani ba su da hangen nesa ba su da hankali za ku bin su can kuma ko da ba su da ilimi to za ga an yi amfani da kalma hankali nan can kuma aka yi amfani da ilimi ko da ba su da ilimi yanzu wanda kuke bi ko da ba su da ilimi kun yarda ku bi su ashe ilimi idan zakabin na gabanka shine ka bi shi da basira idan zakabin na gabanka ya zanto da ilimi ne kake bin shi ya iya ne kake bin shi idan bai iya ba dole ka aje shi gefe wannan ɗabi'a ce da duk wanda ka kira sabon shiga addini ko kuma wanda addini bai je mushi ba sai a makari lokacin da za ka kira shi ta addini sai wani ce a'a mu muna nan musu addinin kakanmu da kakanni ba za mu barin addinin mahaifanmu ba sai ce wannan abin da ka zo ai sabon addini ne wannan ba sabon addini bane ba kai ne yake sabo gare ka saboda kai ne yanzu ka sani mun fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka aiko shi daga makka zuwa madina yau hijira zo madina lokacin yahudawa ba su san wannan addinin ba ya karantar da su yanzu abun sabo ne gare su sai su ce sabon addini ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rubuta takarda zuwa hirakal shugaban romawa me yace cai wa ya san wannan bawan Allah wanda ke ikirarin cewa shi annabi ne ya zo da sabon kaga da sabon addini kowa sai ce sabon addini to ina sabon addini rishin sanin ka kai yanzu ne zo muka shi sa kake cewa sabo gare ka amma abun misali annabi sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da wani abu da ɗari hudu da wani abu kai kuma duka ɗan yaushe ne kai wanda kake bin kakan naka da kakan kakanka duka ɗan shekara nawa ne su kaga baka cewa sabo kai gare ka yanzu ne ya zo mun fahimta sannan nan wurin ibn usaimin cikin tafsirin shi ya faɗi wata laɗifa yake cewa na an kira kafirai an ce musu ko shiga addini sun ce a ba za su barin addini ba ba su barin addinin kakanninsu da da iyayensu su bi wani sabon addini to duk wanda ya siffantu da wannan wanda aka kira shi shigo addini ya ce a shi ba ya shiga sabon addini ne ko da an saba Allah ke ce awalo kana abam la yaqilun ko da ya saba ma tahiyaka ko da ya saba ma gaskiya kace ba ka barin wancan sai wannan to kana da suffa daga cikin sufofin wa'annan bayan Allah haka ibnu usaymin yace ko da eh, ma'ana Allah ke cewa ko da wa'anda kake bi ba su bisa daidai in muka duba aqida ta ahlus sunna wal jama'a duk wanda ya saba ma alqur'ani da hadisi ko ma wane ne in ya saba ma fahimtar alqur'ani da hadisi to ka bar magana shi ko shi wane ne ka rike qur'ani da hadisi wannan ita ce akida ta ahlus sunna wal jamaa kuma ka duba mazahibul arba shugabannin masu fiqh wanda muke biya irin su imam malik abu hanifa imam ahmad imam shafi su ne muke malamai masu mazhaba karan kansu sun ce idan magana ta saba ma alqur'ani da hadisi a aje maganar su a ɗauki alƙur'ani da hadisi to ka ce kai dai abin da mahaifanka suke bisa a kai shi kake bisa kai ba za ka bari ba to Allah ke cewa ko da ya saba ma gaskiya ko da ya saba ma gaskiya ba za ka bari ba kana nan bayan su to su wa'annan da muke bi in ka ce duk wani wanda ke biyan ce na Afirka ta nan bangaren malikiya yake bi da ka tambaye shi za ce shi dan malikiya ne abu kaza to imam malik karan kanshi mai mazhaba ya ce ni ya ce idan ka ji magana ta ta saba ma alqur'ani da hadisi to ka ji magana ta babu yake cewa babu wani wanda ba a daukan magana shi ko aje ta in ya saba in dai ba annabi sallallahu alaihi wasallam bane ba mun fahimta imamu abu hanifa yake cewa idza sahala hadisi fa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta shine tahiyata haka abu hanifa yake cewa yake cewa idan kuka ji mu mun faɗi magana to ku bincika mu daga ina muka ɗauko magana sannan ku ɗauke ta ku yi aiki da ita yace kuma wani wurin yake cewa idan kuka ga magana ta ta saba mu alqur'ani ko ta saba mu fahimta hadisi to ku aje magana ta ku dauki hadisi to kaga duk wannan ya nuna cewa inda inda gaskiya take to ka dauki magana gaskiya ka aje sabanin gaskiya to wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa ma'ana duk wanda koma wane ne duk wanda magana magana shi ta saba mu alqur'ani fahimtar shi ta saba ma fahimtar sahabbai to koma wane ne wannan jami'i ne wannan aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa koma wane ne a aje magana shi abu abinda fahimtar sahabbai wanda tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi rayuwa shi ya koya musu wannan magana shi ya koya musu fasare mun fahimta sai Allah subhanahu wataala yake cewa aw law kana aba'um la aqiluna shay'an wa la yahtadun ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء wa matsalin lazina kafaru kwatankwacin kafirai lokacin idanunsu ba su ganin gaskiya kunnensu ko sun ji gaskiya ba su ko sun saurare ta ba ta musu amfani zuciyarsu ta kurumce ba su ganin ba ta gaskiya ba ta shiga Allah ke cewa kwatankwacin kafiri wanda zuciyar shi ta daɗi baya shi baya gani to kwatankwacin allazi yan'iqu kwatankwacin wanda ke kira ne bima la yasma'u yana kiran wanda ba ya jin shi illa du'a'an wa nida'a sai kira ko kuma kira du'a kira ne wanda ba a daga sauti ciki in kira ka in ce wani nida'awa in kira ka kana nesa in daga ma murya in kira ka mun fahimci mun gane bambancin su kenan du'a ka kira mutum koda baka daga sauti ba nida kuma shi kira ne amma sai an daga sauti shi yasa kiran sallah sai aka sa mai suna nida ba a ce mai du'a ba wai zana daitum ila salati takhazuwa huzwan wa la'iban ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'a kaga aka amfani da nida saboda mi kiran sallah sai an daga murya shi yasa aka sa mai suna nida ba a ce mai du'a ba mun fahimta wasu malamai suka ce du'a shine ka kira wani wanda ka san shi mutum ayyananne wani gayatan sai ka kira shi a ce kame du'a ka kira shi ka san wanda kake kira shi yasa ake samu addu'a addu'a saboda Allah kake kira ka san wanda kake kira mun fahimta nida fa kira ne amma wanda yana bukata ka daga sauti kowa ya ji mun gane to nan wurin Allah subhanahu wataala ke cewa kwatankwacin kafirai kwatankwacin wanda ke kiran wasu wani abu ne wanda in aka kira shi shi ba ya shi suka yi misali masu tafsiri suka yi misali kwatankwacin shi kwatankwacin mai kiwon dabbobi ne ya ga dabbobin shi sun gangara za su haɗa rami daga nesa yana kiran su ga rami nan gaban ku ka ku haɗa ga rami nan gaban ku ka ku haɗa kaga nida'an du'a'an wa nida yana kiran su kuma yana daga sauti shin suna jin shi suna ji ko ba su ji suna fahimta ko me yake cewa ba su fahimta. To kwatankwacin yadda kake kiran kafirai, mai wa'azi kana kiran kafirai, su wannan zukatansu sun daɗe, sun kurumci, ba su ji, ba su gani, ba su ganin gaskiya. To yadda kake kiran su, su dawo su zo su shiga addini, kwatankwacin yadda wancan mai kiran dabbobin. Yana kira suna jin abin da suke cewa yake ci amma dai ba su fahimta yanzu ba sai dai su haɗa ramin ba suna fahimta ko me yake cewa to yanzu kafiri in kana kiran shi ya zo ya shiga addinin musulunci yana jin kana kira kana gaya mai cewa ya bauta mu Allah shi kadai yana jin abin da kake ci amma ba ya fahimta to kwatankwacin yadda kafiri yake kwatankwacin wa'ancan dabbobin mai kiwon dabbobi yake kira shine Allah ke cewa wa masal ladina kafaru kwatankwacin kafirai kama salil ladzi yan'iqu bima la yasma'u kwatankwacin wanda ke yan'iqu wanda ke kira yan'iqu kira kwatankwacin wanda ke kira bima la yasmu da abinda ba a ji ba ya jin ko me yake cewa illa du'an sai karan sauti kawai wani da'an da karan daga murya da ake yi summun saboda summun ne kurame ne ba su yin gaskiya ko ka gaya musu ita umuyun makahi ne su ba su gani ko ga gaskiya nan kana nuna musu ba su gane ta fahum la yaqilun ba za su taɓa fahimta ba kaga su kurame ne su baibaye ne su ga bakin amma ba su iya buɗe gaskiya su faɗe ta mun fahimta zukatan su ba su amfani da gaskiya shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun saboda me khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bishawa sai Allah ce
ya أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون
الله سبحانه وتعالى كتشا يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندكم إيماني كلوا من طيبات ku ci daga abin da ke da tsarki ma razaqnakum da abin da muka arzita ku washkuru lillahi kuma ku gode ma Allah in kuntum iyyahu ta'budun in dai Allah nan kuke bauta mawa nan kira ne aka kira mummunai wannan kira na uku na cikin alqur'ani farkon bakara ya ayyuhallazina amanu ya ku taran mummunai kulu min kulu min tayyibati ku ci daga abin da ke da tsarki wannan aya malamai ke cewa tana da alaƙa da cin abu na halal saboda wannan aya Allah ya faɗe ta cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta cikin hadisin da Abi Huraira ya rawaito Abi Huraira Imam Muslim ya rawaito hadisi yake cewa إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين كنا الله سبحانه وتعالى من سركين يقوم بايا كربا أبو سيمي سركين baya karba abu sai mai tsarki fassarar wannan aye kalkashin wannan aye Allah ke cewa ya Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya ku wa'anda kuka yi imani Allah mai tsarki ne kuma baya karba abu sai mai tsarki Allah ya umarci mummunai da irin abin da ya umarci manzanni manzanni Allah ya kira su cikin suratul mu'minun ya ayyuhar rasul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim ya kira manzanni ya ce ya ku manzanni ku ci daga mai tsarki kuma ku yi aiki na kwarai sannan nan kuma sai aka kira ya ku mumunai ya ayyul zina bin kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga mai tsarki abinda muka arzuta ku to kaga malamai ke cewa washkuru lillahi ku gode ma Allah menene godiye ba ka bude baki ka ce alhamdulillah ba Allah na gode maka Allah na gode da kamar ka arziki ba a'a ku yi aiki na ƙwarai ga can Allah ya fassara menene ake ne washkuru lillahi shine wa amalu saliha ku yi aiki na ƙwarai idan Allah ya arzuta ka yace ka ci abu mai tsarki domin za kai ka gode ma Allah shine kai aiki na ƙwarai shine wa amalu saliha ku yi aiki na ƙwarai saboda Allah ya umarci manzanni yace ya ku manzanni ku ci daga abu mai tsarki in kuka ci daga abu mai tsarki me za ku yi ku gode ma Allah nan Allah ya ce washkuru lillahi ku gode ma Allah can kuma aka ce ku yi aiki na kwarai ashe aiki na kwarai Allah yana karba aiki na kwarai idan mutum ya ci abu mai tsarki idan ka ci halal to nan ne Allah zai karba aikin ka menene dalilin mu Allah subhanahu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yake cewa summa zakara rajula sai aka faɗi wani bawan Allah ash'asa aghbara yana da ash'asa yana da cincirarren gashi bai shaci kanshi ba aghbara ga kura nan ga jikin shi kayan shi ga yanan kama yayo balaguro ash'asa aghbara ya muddi yadayhi ila sama yana daga hannuwan shi zuwa sama nan wurin kaga ash'asa duk wanda kanshi ke cira cira wannan ya nuna cewa kaskantacce ne na bukata a taimaka mai duk wanda kayan shi ga yanan da kura wannan cewa wannan ya wahala duk wanda ya daga hannu yana nihin Allah kuma ya ce ya rabbi yana kira ubangi wannan daga cikin alamomin a karba addu'a ka ka nihi Allah shi kadai ka ce ya Allah ka ce Allahumma ka ce ya rabbi kaga duk wannan bawan Allah ya cika sharadi na farko ga yanan cikin bukata na biyu ga yanan cikin alama yana neman taimako na uku ga yanan ya daga hannun shi yana roƙon Allah shi kadai ya cika sharadi Allah kadai yake roƙo ba roƙon wani amma me matsala mat'amuhu haram wa malbasharabuhu haram wa malbasuhu haram wa gusiya bil haram annabi ke cewa fa anna yustajab lahu taya ne za a ansa mishi abincin da yake ci na haram ne kayan jikin shi na haram ne kuma rayuwar da ya taso daga gidansu cikin haram ya tashi fa anna yustajab lahu taya za a ansa mishi kaga annabi ke cewa taya ne za a ansa mu wannan mutum Idan wannan ya nuna cewa ba za a karɓa maka aikinka ba in ya zanto mu'amalaka da haram ne shine annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ke cewa washkuru lillahi ku gode ma Allah wace irin godiya ce ku yi aiki na kwarai menene sharadin karɓa aikin shine aka ce ka ci abu mai tsarki kulu min at-tayyibati ku ci daga abu mai tsarki in kun ci daga abu mai tsarki to sannan kuma ku yi aiki na kwarai in ku yi aiki na kwarai to sannan lokacin ne za a karba muku ashe duk wanda ke cin haram Allah bai karba mai aikin shi wancan hadisin haka ya fassara mana annabi ke cewa fa anna yustajabu ta ya za an samu shi yana cin abun haram yana sa haram ne yana yana yawo da haram bai da za a karba mishi ayyukan shi Allah ka tsare mu Allah ke cewa washkuru lillahi ku gode ma Allah in kuntum iyyahu ta'budun in dai shi din nan Allah nan kai kuke bauta mawa wannan aya tana nuna mana wata fassara da wasu malamai kuma suka yi cewa Allah ya ce ya ku mummunai ku ci daga mai tsarki akan abin da muka arzuta ku duk abin da Allah ya arzuta ka in dai mai tsarki ne ya halitta ka yi duk abin da kake so halal ne ko mun gane wannan fassare in Allah ya baka abu mai na halal to ka je ka yi duk abin da kake so in dai abin halal ba wanda za ba wanda za a ce muka kayi israfi ba wanda za a ce muka kana fanna kuɗi ba wanda za a ce baka san ciwon kanka ba Allah ce ku je ku ci abin da kuke so in dai mai tsarki ne mun fahimta bayan kun yana ku yi godiya ga Allah ku gode ma Allah kan ni'imar da ya muku shine washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun sai Allah ce إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وما أحل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى كيسيا إنما حرم عليكم الميتة أنشي كيو كتي دعو نكو كيسو can baya aka ce abin da aka haramta muku shine mushi an ce ka ci komai da komai inda halal ne amma aka ce aka zabe wani abu ka ce ban da mushi kenan al dinnan al maitata al dinnan matsayin kulli take alfin da lamun ce listigrak aljins duk wani abun da ke kama da mushi ko ma menene ne nau'i na mushi gaba ɗaya ya shiga nan wurin mun fahimta waddama da jini jini ko ma wani kala ne ya shiga nan wurin wala hamla khanziri da naman alade wama uhilla li ghairi wama uhilla bihi li ghairi Allah da abun da aka yanka shi ba da sunan Allah ba faman durra wanda ya shiga cikin tsanani ghaira bagin ba cikin ba cikin ba wurin ba cikin kafirci ba wala adin ko kuma wuce iyaka ta'addanci fala ismailai to babu matsala yana iya can wannan abinci inna allaha ghafurur rahim allah mai gafara ne allah zai gafarta maka to nan allah subhanahu wataala ke cewa inna ma harrama alaikum almaytata almaytata allah ke cewa an haramta mana mushi mushi haramun ne cin mushi mun fahimta duk wani abun da ya mutu abun da ake faɗa abun da ke mushi da halshen larabci dabbar da ta mutu da kanta ita ce ake ce ma mushi dabbar da ta mutu da kanta rashin lahiya ta yi sai a ganta gatan ta mutu ita kaɗai ko kuma ta faɗo daga wani daga sama ta faɗo tana halba halbi ana kallon ta ta mutu da kanta da halishin larabci dabbar da ta mutu da kanta ita ake ce ma mushi amma a shari'ance duk dabbar da ba a yanka ba ita ake ce mushi mun fahimta dabbar da ta mutu ba a yanka ta ba ita ake ce ma mushi to Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa duk mushe wanda duk dabba da aka yanka ta aka ta mutu ba yanka ta ba haramun ne a ci sai dabba guda biyu kawai kamar da hadisin Abdullah bin Umar yake cewa uhillat lana mai satani waddamani an halatta mana mushe guda biyu aljaradi wal hut ita ce hwara da kifi banda wannan duk wani abun da ya mutu ba a yanka shi ba to haramun ne ka ci amma da wara da kifi wannan ba sai kayanka ba mun fahimta to nan wurin mushe idan dabba ta hwado ko kuma dabba za ta mutuwa sai aka yanka wannan ya halitta a ci me yasa aka haramta mushe me yasa aka haramta mushe saboda jinin da ke jikinta bai hito ba mun fahimta idan ka ci jinin nan ai Allah ya ce audaman ko kuma jini to jinin nan haramun ne ka ci dabbar da ba a yanka ta ba jinin ya fito mun fahimta to idan jinin ya tsaya ya kome cikin dabbar dama wannan jini da ake yankawa in an ce bismillah aka yanka to jinin nan da ke zuba ciwo ne sai Allah ya ce kaka ci kaka ci wannan jinin to sai ba a yanka ba sai jinin ya tsaya cikin dabbar to kaga cuta na cikin wannan dabba in ka ci cutar tana iya koma gare ka mun fahimta sannan ita dabba wadda ta mutu mai suna mushi haramun ne a ci ci ne aka haramta ko aiki da ita ci ne aka haramta ko aiki da ita ci ne kadai aka haramta mun fahimta ka yi amfani da fatarta idan ka je ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza dubigal ihabu faqad tahura idan aka je mai fata aka mushin aka hede ta aka je mai fata ka yi amfani da ita ta hanyar da ba ci ba mun fahimta ta hanyar da ba ci ba wasu malaman ke cewa an ce faqad tahura ta zama mai tsarki to ka iya ci a shitin da ta tsarkaka mun fahimta ka iya ci kenan mushe aka hede fata aka je aka idda gashin aka je ne to ka iya cin fatin saboda an ce faqad dahur ta zama mai tsarki mun fahimta amma magana da malamai suka nuna cewa ta zama mai tsarki ka iya aiki da ita ba ka iya ci ba mun fahimta shine wadaman da kuma jini wadama da jini jini haramun ne cin jini mun gane wani irin jini wata aya ta bayyana mana cikin suratul ma'ida ta nuna audaman masfuhan ko jini wanda in aka zo wurin yanka cikin suratul an'am idan aka zo za a yanka dabba wannan jinin da ke zuwa in aka ce bismillah jinin da ke zuba to za mu gani cewa wasu mutanen wanda maguzawa ko kuma za mu gani mutanen ƙauye wani lokacin za a tarawa sai a je a soya shi a ci to haramun ne cin jini irin wannan wanda aka yi wannan yanka mun gane wannan jini ba a cin shi haramun ne to banda wannan jinin kuma wanda ba shi ba ya halitta ka ci kamar yanzu dabbar da aka yanka ta jinin nan ya zuba gaba ɗaya to yanzu wajen hiɗa sai aka yanka nama sai aka jefa cikin bahu yanzu wannan jinin da ke cikin bahu ya halitta ka ci ya halitta mun fahimta idan aka yanka maka nama ga yanan bai gasu ba da jini jini sai ka ce tunda ba akwai jini gare shi ba ciwa haramun ne ya halitta ka ci mun fahimta wannan jinin na yanka shine aka haramta shine waddama wala hamna khanzir da nama alade nama alade haramun ne mun fahimta alade gaba ɗayan shi ba abin da ake amfani da shi ta hanyar halal ba ka amfani da fata shi ba ka amfani da man shi ba ka amfani da naman shi dukkan shi haramun ne alade gaba ɗayan shi wa ma uhilla bihi li ghairillah da kuma abin da aka yanka ba da sunan Allah ba dabba da aka yanka ta ba a faɗi sunan Allah gare ta ba a ce bismillah ba to wannan dabba haramun ne a ci ko kuma wadda aka yanka da manuhar wani abu ba Allah ba an iya yanka dabba a ce bismillah amma me ake nihi da nama me za a yi da shi idan an nufaci da wani abun wanda ba Allah ba haramun ne shi ma a ci kamar me ka je wajen malami ya ce maka sai ka zo da dabba a yanka in za ka yanka me za ka cewa bismillah za ka cewa to amma me aka nuha me za a yi da amma mun gane da abin yake tana yi wani aljani ne ake nuha da wannan nama tana yi wani wani abu ne za a nufa ba Allah ba abin da ya halitta ka yanka ga layya ka yanka ga suna ka yanka gidanka a more ka yi mai duk wannan ya halitta saboda Allah ka yanka da sunan Allah ka kira kuma abu ne mubah ya halitta to shi wancan wanda zaka amfani da shi na ce bismillah amma naman menene zani da shi shi ma haramun ne ka ci in dai ba abun da ya nufaci hanya Allah ba ce mun gane shine ma ma uhilla bihi li ghairillah abunda aka kalma uhilla shine abunda aka daga murya aka yi amfani da shi wurin kiran a kira Allah mun gane to Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma uhilla bihi da abunda aka kira kayanka ko kusan kabari akwai wanda za a yanka wurin kabari da nihin abun ya kai ma mai wannan kabarin kusa da kabarin sai da ji wurin kabarin in za yanka ko ya ce bismillah wannan nama haramun ne ya ci mun fahimta saboda me kana neman kusanci ga wannan kabarin ka bar neman kusanci ga Allah mun gane alaƙa da abin yake dole ne sai ka nemi kusanci ga Allah yanka ana yin shi dan Allah Allah yake ce inna sha'ani aka huwal abtar ka yanka da sunan Allah da duk wani wanda ke gefe wanda ba Allah ba ka nuna cewa shi ba wani bane Allah kai kadai kai ɗaya ne sai ka yanka da sunan Allah kuma da nufan Allah mun gane to amma duk wani abun da aje a yanka wurin kabarin wani shehu a yanka wurin kabarin wani wane ko a yanka wurin wani abun da ba ba manufa Allah bace ba wannan naman ko a yanka shi haramun ne Allah ke cewa fa man durra duk wanda ya shiga cikin matsala ghaira bagin wala adin kalmar bagin wala adin malamai sun musu fasara guda biyu bagin fassara ta farko cewa bagin wanda bai hita daga musulunci ba wala adin bai yi balaguro ba na sabo balaguro na sabo shine adin Allah ke cewa fala isma alai in dai ka shiga matsala in ya zanto balaguran nan ba na sabo bane ba kuma in ya zanto ba kafirci bane ba to wannan babu matsala Allah ke cewa fala isma alai babu matsala ga wanda zai zai cin mushi zai cin kaza mun fahimta wasu malaman suka ce fa man durra duk wanda ya shiga matsala an ce maka mushe haramun ne an ce jini haramun ne an ce kaza haramun ne to Allah ke cewa fa man durra duk wanda ya shiga cikin matsala yana cikin lalura yana cikin halin kakanika yi za a yi mutuwa bai ci komi ba ga nama mushe Allah ke cewa in dai zanto gairar bagin gayar bagin fassara ta biyu cewa ya samu abinci amma shi mushen kawai ke so ya ne shi ya nemi mushen Allah hada shi da mushen to wannan gayar bagin kenan wala adin ko kuma wanda yanzu lalura ta kauce yanzu ya nemi ci gaba da cin mushen in dai ba haka bane ba ya zanto ba kai ka nema ba ko kuma lalura ta kauce amma ka ci gaba da cin mushi in dai ba wannan matsalar guda biyu bane ba Allah ke cewa fala ismalai to babu matsala kana iya cin mushi mun gane to kalmar fala ismu alaihi wannan tana koma kan mushi ne kadai banda nama alade mun gane kaga nan wurin aka zano da nama alade da kaza da kaza haka ce amma duk wanda ya shiga cikin lalura zai yi amfani zai yi amfani da me kalma ta farko da aka faɗa aka yawancin malamai sun ta cewa kalma ta farko da aka faɗa kenan banda jini banda mushi banda nama alade mun fahimta idan kana balaguro kana cikin halin kakanuka yi baka da guziri baka da komai sai ka gamu da dabba ga ta nan cikin daji ta waɗi ka iya yanka wannan dabba ka ci ka rayu ka mutu ya halitta mun fahimta to nan malamai suka yi sabani cewa na iya guziri in yi gaba ko da yunwa ta ƙara kama ni gaba in ci wasu suka ce a'a daga nan lalura take ad-darura tuqaddaru bi qadriha ana kwatanta ta da kwatankwacin lalurarka nan ne nake da lalura in ci in bar shi na wasu ka ce in ɗauke shi in yi gaba in na samu na ƙwara in zidda wannan mun fahimta ashe dai in na shiga lalura ya halitta in cika in ci mushe in na shiga lalura ta wadda raina yana iya hitar ba da halin ban san kowa ba ba mai iya bani ina cikin daji amma in kana cikin gari ka iya samun mai taimaka maka wannan haramun shine aka ce fa man durra wata aya ta fassara ta ce fa man durra fi ma khamasatin ghayr mutajanif lil ism fa inna Allah ghafurur rahim Allah zai gafarta maka in kana cikin daji wanda cikin dajin nan baka da hanyar da zaka yi ka samu wani abinci sai wannan musha mun fahimta Allah ke cewa fala isma alai to wanda yayi wannan babu matsala yana iya ci inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah zai iya gafarta maka sai Allah ya ce
إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الله سبحانه وتعالى كتا إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب duk wa'anda ya kuma aka tara mutane gaba ɗaya aka ce lalle duk wa'anda ke ɓoye ma anzalallahu min alkitab wanda ke ɓoye abin da aka sabkar da shi na ilimi cikin littafi wa yashtaruna bi samanan qalila su koye gaskiya su saida dan su samu wani abu na rayuwar duniya abun na dan kadan ne ulaika wa'ancan mutanen ma ya aquluna fi qulunihim babu abun da suke ci cikin cikin su illa nara ba ci wuta jahannama wala yukallimuhum Allah qari akan wuta jahannama cewa Allah ba zai taba musu magana ba yawmul qiyama Allah bai musu magana ranar qiyama wala yuzakihim Allah ba zai taba tsarkake su ba walahum azabun alim kuma sana da azaba mai radadi kenan wa'anda ga gaskiya cikin alqur'ani ko cikin tauranan alkitab na wurin littahi ne na kowane littahi alqur'ani at-taura injila zabura dukkan nau'i na littafi wanda Allah ya aiko shine ma anzalallah duk wanda ya boye wani abu na littafi littafin nan Allah ya saukar da shi ga ilimi Allah ya saukar da shi cikin alkur'ani sai baka gaya ma mutane shi ba to Allah subhanahu wataala yake cewa ko ka ɓoye shi ka ƙi gaya ma mutane ko kuma ka juya shi ga yadda yake ka juya shi ka faɗe shi ta wata manuha don a baka kuɗi mun fahimta ga gaske yadda abin yake amma sai ka canza ka gaye shi ba yadda yake ba don ka gyara ma wanda ya tambaye ka dan ka gyara mu wanda kake karantar da shi shi ya baka kuɗi to Allah ke cewa babu abin da suke ci cikin cikin su illa nara sai wutar jahannama ma ya'kuluna fi budurihim illa nar babu abin da suke ci cikin cikin su sai wutar jahannama sannan Allah wala yukallimuhumullahu yawmal qiyama Allah ba zai musu magana ba ranar alkiyama wannan aya cewa Allah ba zai musu magana ba ranar alkiyama akwai waɗanda Allah bai musu magana kowane ɗan adam hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la tazalu qadamu ibn adam hatta yusala an salasin babu ɗan adam a doran duniya ba ce sai ya tsaya gaban Allah daga shi sai Allah sai Allah tambaye shi abubuwa guda uku da ni da kai da kowa da kowa ba wanda zai Allah zai halitta a doran duniya nan ba ce sai Allah ya tsaya shi daga shi sai Allah laysa bainahuma turjaman ba mai maka fassara daga kai sai Allah sai Allah maka tambaya sai muka tambaya guda uku wala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalin za mu tambaye wa'anda aka aiko sannan kuma za mu tambaye kowanne dan adam sai ya tsaya gaban Allah Allah tambaye shi to nan kuma Allah ya ce wala yukallimuhumullahu yawmal qiyama Allah ba zai musu magana ba ma'ana Allah ba zai musu magana ta tausayi ba ba zai musu magana ta rahama ba kowanne dan adam Allah subhanahu wataala yana da tausayi duk yadda kai zunubi in Allah ya ga dama zai tausaya maka magana mai sauki yadda za ka fahimta in ka yi daidai Allah ya maka sakamako da aljanna in ka yi saɓana haka Allah zai maka sakamako da wutar jahannama Allah shi ke iko haka amma masu wannan siffai Allah ba zai musu magana ta rahama ba mun gane wala yuzakihim Allah ba zai taɓa tsarkake su ba akwai wanda Allah zai mai tambaya ya yi saɓo ya yi duk abin da ya aikata amma Allah ya nihe shi da rahama sai ya ga tausan shi ya mishi magana mai sauki sannan kuma ya tsarkake shi da duk abin da ya aikata kuma Allah mai sakamako da aljanna amma su wannan ba su cikin wanda za a ma wannan ba za a musu sauki ba wurin magana ba za a tausaya musu ba sannan kuma ba za a ba za a musu rahama ba sai an azabtar da su ne walahum azabun alim mun gane to Allah subhanahu wataala yake cewa masu irin wannan ka boye gaskiya to ga sakamakon abubuwa guda hudu suka hau kanka abu ne ka karanta cikin alkur'ani sai ka ɓoye shi azabar jahannama sannan Allah bai maka magana ta tausayi ba zai taɓa tsarkake maka ba kuma kana da azaba mai raɗaɗi sai Allah ya ce
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد الله كتشا أولئك الذين اشتروا الدلالة بالهدى وإن تسوني سكذا أم كان سوقتا أكون شريا sun yarda su ta wuta jahannama akan aljanna sun yarda su ta yamma kansu bata su bace akan su zanto su yayyu wa'anda Allah zai shiryar da su wal azaba bil maghfira kuma suka zaban makansu da Allah ya musu rahama gara ya musu azaba aka suka zaban makansu wal azaba bil maghfira sun yarda a musu azaba kada a musu rahama fama asbarhum ala nar Allah ke cewa ka duba ka gani yaya zaka ganin su yadda suka zaban makansu hakurin azaba akan rahama fama asbarahum kamar tambaya ce yaya zaka ganin su mutunan da ya zaban makan shi shiriya ya bada shiriya dan ya bace ya bada azaba ya zaba azabtar da shi ga rahama to yaya ne za ya hakurin azaba Allah dalika bi anna Allah nazzala kitabul haqq wannan Allah ya saukar da littafi da gaskiya wa innal ladzina ikhtalafu fihi wanda suka yi sabani da alqur'anin nan la fi shiqaqin ba'id za ka ganin su suna cikin rarrabuwa duk wanda ya sabani duk wanda suka yi sabani da alqur'ani suka tabbatar da suka tahibbisa sabanin sai kaga wanda suka wanda suka sabani sai ka gan su cewa kawunan su da hankulan su rarrabe yake ma'ana za mu ganin cewa Allah ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana Yahudawa za su rabu kaso kaso har su kaso 72 Nasara sai sun kasu su 71 kaga cewa sun saba cikin littafi shi sa Allah ya taddada su za ka ganin hankalin su hankalin su ba zai taba zama ɗaya ba mu ma cikin mu musulmai da muka kirke alqur'ani shi kadai mu ma sai Allah ya ce za annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa za a- za mu rarrabuwa su 73 annabi ke cewa duka wannan kashe-kashen gaba ɗaya kaso ɗaya ne za shiga aljanna dukkansu ‘yan wuta ne da wanda suka kasu saba'in da biyu da wanda suka kasu saba'in da ɗaya da wanda suka kasu saba'in da uku dukkansu ‘yan wuta ne sai ɗaya kawai annabi yake cewa sai wanda yake bisa sunna ta a yau da ni da sahabbaina Allah ka tabbatar da mu akan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam nan za mu tsaya insha Allah idan ku tambaya sai a tambaya in babu tambaya sai mu yi da addu'a na'am na'am ƙwari kamar me dukkan nama jam'in nama gaba ɗaya kowane nama halal ne ka ci nama sai abin da aya ko hadisi ta zo ta ce ban da shi hadisai sun zo cewa duk wani dabbar da ke farauta da akaihunta da yatsayininta ta wannan dabba haramun ne a ci namanta mun fahimta to wannan ƙa'ida ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu ba sai ka tambaya da kaza da kaza da kaza me hukuncin su annabi ce duk abinda in za ya farauta ya kamo da akai hunshi da bakin shi ke zirawa ya kamo wannan abun haramun ne cin naman shi mun fahimta yanzu kaga ga mage nan tana yawo cikin mutane haramun ne ka ci mage macenta ko namijinta haramun ne mun fahimta amma kaga saboda tana da tsarki sai ga ka- ka yadda ka san kaza ka iya yanka kaza ka ci ka iya yanka mage ka ci haramun ne saboda me tana farauta da akai hunta kare haramun ne da sauransu kenan da kanka ka iya ka'ida ka gano cewa menene halal menene haram mun fahimta na'am na'am na'am ana iya amfani da ita dai na'am wannan hadisi ya tabbata cewa yahuda da aka hana su su ci mushi sai suka rika ebo kitchen shi suna amfani da shi suna saidawa Allah ya la'ance su kan wannan mun fahimta kenan su wayo ne suka yi ba an ce ba a cin naman ba to bar su yi amfani da kitchen sai Allah ya la'ance su kan wannan mun fahimta fata ce kawai aka ce idan aka je ne ta ita ma na'am na'am na'am namun eh shi ai ba ai ba shi ai ba mutum bane ba nan kiran mummunai aka yi na mala na mu ga eh na kana na na bai halitta ka ci ba bai halitta ka ci ba saboda ba ba ai bismillah ba wurin yanka su ba amma yanka su ba mushe ne na na mala eh na kuma yawanci mace a yake yi eh sai kuma sun gama wannan jinin da ka sa suna garwa suna ba da shi eh in kawai dabba ce wannan ana cin kai mummuni ai kiran mummunai akai mun ga da wani abin da ba mun ba mutum bane ba mun bane na na wala wa alaikum salam ba ba mu ji wala azumi na tafiya da shawar na'am makwabci yana da na'am wanda ya kamata ya yi gaba da gaba wannan maganganu ne wanda an dade ana ta maganganu su wanda ana bin shi ram ko kuma gashi ta ta shawwal sai shi shi ta shawwal lokaci ne wanda yana goye wucewa shi kuma ram ko an ce kai tai kana da lokaci har wani azamin ya zo kenan ga wanda lokacin shi yana iya wucewa ka fara da shi kan lokacin ya wuce mun fahimta ram ko daga ba sai kai wasu malaman suka ce ba ka da falalar wa'anda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ya azumi guda 30 ya biyo shi da sitta shawwal kai baka yi 30 din ba kenan baka da wannan falalar da za a baka mun gane kenan sai suka ce ka yi da wannan ramkon sannan ka zo ka yi sita shawwal dan ka samu falalar wanda aka ce ya yi azumi talatin kun gane da abin yake na'am abin da muka faɗa dai Allah ka ba mu ladashi abin da muka faɗa da kuskure Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana kuskure ka ba mu ikon gyarawa Allah ka miji kuna kan komi Allahumma ghafir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Allahumma innaka ala kulli shay'in qadir ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk